أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى
jiya mun kwana gunda Allah ta baraka wa ta'ala yake gaya mu annabi Musa mu'jizan da yake da shi wanda da bai sani ba ya haɗa hannunsa na dama a hammatansa kuma da kuma yake jefar da sandansa don ya gani sai ta zama macijiya to Allah ce to je ka da wa'in nan ayoyin manya ga Allah yawa kuma ishab ka tafi kana manzo ila fir'auna ga fir'auna innahu shi fir'auna daga yayi girman kai jawaz al-hadda ya wuce iyaka wajen kafirci fi diyar ilahiyati don yariya cewa shi ma Allah ne an rawaito lokacin da Allah ya ce ma'anar Musa ka tafi ga Fir'auna Fir'auna ya girman kai alwato lokacin da ya ce je ka gusa ya ce ka ji magana ka ji magana na ka kiyaye wasiya na tafi wajen da ka tafi da aika na kai kada magana na ina ganin ka ina ji ba abin da zai same ka tare da kai akwai nima na da taimakona don sanya maka riga na ƙwarjini irin nawa wanda za ka cika aikanka da shi cikin al'amarina don ake ka ne zuwa ga wani taliki na raunin ne shi ne fidauna amma ya yi girman kai maniman da na bashi ya amince iko na to saboda haka kuma duniya ta rube shi har ya yi gaddaman haƙƙi nan har yana neman ya haɗa da shi akan haƙƙi ya yi musu allanci na to na rantse da girma na ba domin fujja na wanda ta rigaya ba da na damɗe shi kuma damkin irin mai ƙarfi amma shi ya walakantu a gani na bai da daraja guna ka isar masa da aika na ka kira shi zuwa ga bautana ka kuma tsawartar da shi da hukuma na ka gaya masa fadi mai laushi kada ya rudu da tufafin duniya ni domin gashin goshinsa yana hauna ne bayan kibta bayan numfashi sai da sanina to da annabi musa ji wannan magana sai ya zauna a gun kwana bakwai dare da rana bai yi tashi ba kwana bakwai shi ke nan to sai mala'ika ya zo wace ma na musa to kai magana mana ka amsa ubangijinka cikin abin da ya umarne ka to lokacin ne annabi musa ya ce
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي sai annabi musa ya ce rabbi ubangiji na isra'ali sadi ka buɗa mini kirji na domin in ɗauki wannan aika naka domin in ba kai ne ka sauke mini wannan ba ba zan iya zuwa gubin rauna ba sai ɗan ne a cikin suwatul kasassu an ce da annabi musa suka tafi da haruna su a kofar gidan fir'auna suka ce a gaya masa ga manzannin allah wato bai kula da su ba har sai da aka shekara suna sauraron su gan shi saboda haka kaga wata wannan abu in ba allah ne sauke ba zai yi ba wa ya sirriya mai allah ka sauke min al'amari na har in idar da aikan naka wahalin ubgatan min sai ka kunce kullin da yake harce na yabka hu kauli don su fahimci fadi na don harcensa ya kone lokacin da yake dan kankani fir'auna ya dauke shi yana wasa da shi sai ya jagewan fir'auna kuma sai ya mari fir'auna sai fir'auna ya fushi ya niyan zai kashe shi to a lokacin ne matan fir'aun nan ta ce masa haba yanzu irin wannan za a yi fushi da shi ai wannan bai san abin ba zai iya raba tsakanin wuta da dabino ba saboda haka sai ta kawo garwashin wuta a wani dan kwano da kuma garwashin ai da kuma dabino a kwano to shikenan sai ya mika hannu zai dauki dabino sai fir'aun sai jibril ya kawo da hannunsa sai ya dauki wuta da ya dauki wutan bai kona shi a ba amma da ya sa a baki sai kona shi to sai kuka ta ce to ka gani wai ali ka sanya mini waziran mataimaki wanda zai taimake ni akan wannan aika kuma ya zamo shi mataimakin min ali daga dangi daga zumunta na ka samu mataimaki kuma shi kuma daga dangina kuma har ma ya zaɓe shi ya ce haruna ka sa min mataimakin shi ne haruna a shi ɗan uwana adafi bayani adafin bayani a shi dulbi ka karfafa da shi a zuri bayana in samu wanda zai taimake ni cikin duk abin da nake yi wa ashirin ka haɗa shi fi abin cikin shani na na manzancin nan cikin wannan aika da kamini to ya zama ni da shi kai nusabbi haka kasiran domin mu tsarkake ka da yawa Allah wala tukura ka kasiran mu ambace ka da yawa Allah don Allah yana son a tsarkake shi ya ambace shi innaka kai kunta ka zama basiran mai gani binadamu aliman masani fa an amta alaina bilisal kai nima kai a kanmu da aikanka ta mai ne ƙala sai Allah ya ce ɗan uti ta su laka ya musa an baka wannan buri naka duk abin da ka faɗa don kunce kurdin harshenka su fahimci magananka kuma zan sanya maka mataimaki daga danginka haruna dan uwanka kuma zan karfa maka baya da shi don kuma ba shi zan sa shi tarayya da kai a cikin manzanci duk kai manzo shi ma manzo wannan sai a nemi musu da roƙi Allah aka samu wannan manzanci ba a roƙon Allah amma da annabci da manzanci ba a roƙon Allah amma annabi Musa ya roƙa ma dan uwansa a sa shi annabi manzo Allah ya yarda to shikenan an baka an baka ni an baka abin da kake buri wala kana kikan mannan namun yi wani baiwan malaika marajan uwa wani yayin daban mun yi baiwa gare ka wani yayi daban shi annabi wa hasilin abin da aka bata na baiwar da Allah masa shi ne baiwa guda takwas domin baiwan na farko shi ne da ya ce yayin da muka yi wahayi gare ka na biyu kuma shi ne Allah ya ce wa alƙaitu alaika muhabbatan ne na jefa maka soya gare ni na uku ma ya ce littus ala'ayi don komai za ka yi ina ganinka kuma na hudu kenan na hudu kan shi ne mun mai da kai wajen uwanka bayan ka rubuta ta ka jefa ka kogi na biyar shi ne kashe kai na bakibli a misar allah tsirar da kai kuma na bakwai shi ne allah ce mun fitine ka fito ni iri-iri na takwas shi ne ka je wajen annabi shu'aibu a madiyana ka yi kiwo ka zauna gu to saboda haka wannan baiwa ne guda takwas za a faɗi su a gaba na ne ne ka tuna mana in zawo na lokacin da muka yi wahayi ila ummika zuwa ga uwanka a bacci ko kuma ilhama muka yi wahayi gare ta lokacin da ta haife ka ta ji tsoron kada ta shayar da kai a ganka kaska to shi kenan muka ce mata su jefa ka a kogi lokacin da muka aika ma uwanka mayu abin da ake aikawa aka umarne ta ta saka ta je in kin ji ki shayar da shi ba komai amma in kin ji tsoro ki jefa shi cikin kogi ta je gun akwati ta samu kafinta ta ce tana son akwati amma mai haɗaɗɗe ƙwarai da gaske ta nuna masu nun sai ce mai zaki da akwati to ta yi tsoron ƙalar sun ta zan jefa ɗana sa ɗana ya ce shi kenan da ta tafi sai kafinta shi kafirin ne sai niyya zuwa gun fir'auna to sai je wajen fir'auna da ya je wajen fir'auna zai fada da ya shiga sai zama kurma aka ce mai yanayi ya same shi sai yana kurma sai aka ke sai kai ga buge shi suka buge shi suka suka fitar da shi da ya fita waje can sai yana magana ya koma da ya zo zama kurma ya ce mai ne wannan ya damu kan ya ce ku buge shi aka buge shi to da ya ga abin ikon Allah ne shi ma sai ya ce ya yi imani da wannan ɗan kaji sana'anta ya ja mata alheri to shi kenan lokacin da muka aika ga uwanka muka ce a nufi ki jefa shi a nirmirin su jefa shi fita mutu cikin akwati aka mata akwatin haɗaɗɗe ta zo ta shafa shi masa wani mai ana ce mankar shi ne ko kamar bakin mai kenan wanda ruwa ba zai shiga ciki ba ta shafe shi sai ta jefa shi ta sa annabi musa da daddare a cikin akwati sannan ta jefa shi a cikin kogi fakirfi ki jefa kuma akwatin filiyammi a cikin kogi shi ne kogi nil allah ce ki haka kasu wannan babawa ba ne ɗan yaro aka jefa shi akwatin akwatin kuma a kogin nil to kuma kogin nil ɗin shi dama fir'auna ya sa an keto shi ya bi ta gidansa da hanzu in yana son ji daɗi akwai 'yansa ita ma kurba mai bebe ne sai a zo ita kuturwa ne idan an ce wani abu da ya zo a cikin kogi shi ne maganinka to shi kenan dai za ta samu magani to sai fir'auna sai zo zauna a hantsi ta cikin gidansa yana kallon ruwa yana tambatsi na kogin nil sannan to aka jefa sai shiga kogin nil kuma shi akwatin sai Allah ya kalo shi ya bi ta cikin gidan fir'auna suna zaune suna kallo kogi sai suka ga akwatin sai ya ce kai yana aka masa akwatin nan sai mutane suka fara suka zo suka ɗauko shi da aka ɗauko shi sai aka bude shi sai aka ga yaro a ciki to fir'auna shi kenan sai yawon bakinsa na da aka shafa mata kutura ne sai hannunta ya miƙe an yi magani yadda ke Allah ya ce falulik yanmu kogin nan zai jefa shi misali a gaci idan ya jefa shi ya hutu a duhun liyu a duhun na makiyi nawa kuma makiyi nasa shi ya hutu zai ɗauke shi kaji Allah lokacin da ya ɗauke shi aka gani haske a ciki aka bude aka samu ya wunce maganin wani duk da aka fir'auna yana kiyayya bai so shi ba sai ya so ya kashe annabi musa sai ita asiyatu shi ba jira ita kuma ba ta haihu ba kuma ita banin isra'ila ce sai ta ci haɓa irin wannan ko ai za mu riƙe shi ko ya zama na ɗa ko ya zama ko ya amfane mu ko ya zama na ɗa to fir'auna ya ce to ya bar mata amma shi kan ba ɗansa ba wani gaisu na jefa bayan an ɗauke kan sai na jefa mahabbatan soyayya min nina alaika kanka minan nasu mutane suna son ka fa baka fir'auna ma daga baya soka kullu malaka duk wanda ya ganka yana son an tambaye iblis an je kai ku a cikin dan adam duk akwai wanda kake son sa har baka so ka halakar da sai sai sai Musa dan Imran shedan ma yana son sa to shikenan abin da yasa ne haka wani tuna don ka aiki duk alali aini kan gani na ka renu ina ganinka ba zan rabu da kai ba da kiwo na babu abin da ya sami ka dubun da ka shiga ka tuna mana in islam shi wutar Mm. to lokacin da aka dauke shi a gidan fir'auna kowace mace mai shayarwa aka ba shi maman da sai yake yana ta kuka fir'auna kuma ya damu to ana cikin haka istamshi uktaka yayin da yar uwanka take tafiya ita ne maryamu don uwan do bayan ta jefa shi da gari ko yawa ya ta damu ta ce ku si ki je ki biyo mana labarin to shi kenan sai ya ga kawo wayannan matan ya ki wannan ya zubi to sai ta ce hal adullukum fata ku sai na ta ce hal adullukum ko na nuna muku alama ya kurbu kan wanda zai raine shi sai aka amsa mata sai ta zo da uwansa fa fa shi kenan sai kama mamanta amma lokacin hamana da ya ji ta faɗi haka ya ce ku kama wannan yariya ta san uwansa shi ke nan aka kama da aka ce yaya ne kika ce za ki kawo wanda za ta shayar da shi mama sai ya ce ta ce a abin da ya sa ni na san ita matan tana da sanyin mama ne dukkan ɗan da aka ba ta shi in ya kan kawo mamanta to shi ke nace to shi ke nan sai Allah ya ce fara ji naka sai muka mayar da kai ila ummika zuwa ga uwanka kai ta kai da ainihi don idon ta yi sanyi da gamo da kai wala ta zan kacce bakin ci a yayin na rabo da kai wakakkan ta kashe nafsa rai shine bakin ɗaya a misra famtan mamta ka damu liƙallihi ga kisansa min jihati fir'aun fir'auna fa najjaynaka muka tsirar da kai min al-gammi daga bakin ciki kai wa fatin naka mun jarabe ka futunan fanni fanni ai ita barnaka mun jarabe ka kana faɗawa cikin hadari iri iri kuma muna kubutar da ka to akwai daga ciki an tambaye an sayidu dan jibairu ya tambayi abdullahi dan abbas ya ce menene fitinun nan ya ce mun tsirar da kai daga fitina bayan fitina saboda abdullahi abu ce masa annabi musa ya yi abu kaza an tsirar da shi ya yi abu kaza ya tsirar da shi wayan nan ba fitina ba ne a fitina ne tun daga farkonsa shekaran ana kashe 'ya'yan bani isra'ila da kisan ya yawa sai aka ce wa fir'auna kisan nan ba yawa sai ya ce to a bar kisan shekara guda ko baɗi kuma a kama kisan to annabi musa sai a shekaran kisan aka haife shi wannan ba fitina ba ne kaga fitina ne aka zo ana nemansa uwansa ta damu ta soya mai haka a kasko yana cikin sai masu yankan yara suka su gidan ta damu sai ta jefa shi a cikin kaskon mai ta rufe man kuma ya tobe yana sa Allah bai ko man kuma yana toyuwa to wannan ta shi kenan ta jefa shi a cikin kaskon mai sai ta rufe na gani ko to ai kaga wannan ma ta shi ke nan farja na kan muka mai da kai ummika zuwa ila ummika zuwa ga uwanka kai ta kara aina don idon ta yi sanyi wala ta zan ba za ta yi rage ciki ba
وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وقتلناك
wakatar da ka kashe nafsan rai na bakin ɗe dangin fir'auna ka kashe shi ya sa mutane suna fada wannan danginsa ne wannan kuma ba danginsa ba to shi kenan sai annabi musa sai mutumin ya ce ya ga yana ana cutan shi wannan bani isra'ila akan ana masa igilino da ya ɗauki ice ya kai to ya ƙi to sai ya ce musa ya musa sai annabi musa da zuwa sai ya kama shi wannan bakin din ya kashe shi wato ya laushe shi kamar yadda Allah faɗa wa fawa kaza musa fawa kaza hu musa annabi musa sai ya laushe shi sai kuma ya kashe to gobe yana yawo sai ya gamu da wannan mutum kuma yana faɗa da wani to sai ya kai shi a gaje shi sai musa sai ya yi fushi ya ce kai ne fitinanne ne to ya yi zaton da ya faɗi wannan shi din ne zo ya kashe to shi ke na ce musa to kana so ka kashe ka yadda kashe rajiya da alhali kuma dama fir'auna ya sa ana neman wanda ya kashe bakin din falabisar sai da ka zauna shekaru shi kenan daga nan ka tafi wajen annabi shu'aibu ka zauna shekaru har goma fi alimar yana cikin mutanen madina yawa majika ilaiha da ka tafi gare ta daga misa ya tafi wajen annabi shu'aibu har ya auri yar annabi shu'aibu jiya mun faɗa sun maji ta sannan ka zo ala kadarin kan gwargwado ya musa kai musa wato ya zo lokacin ya isa shekaran annabci shekara arba'in na rayuwarsa wasana tuka wasana tuka linafsi iza anta wa abuka bi ayati wala tanfi zikri
wasana tuka na zabe ka linafsi don aika na da zan maka sai ne wannan fitina ta zo in kada ya maka wannan ta zo in kada ya maka idan ka tafi an da kai wa huka da dan uwanka ku je gun mutane bi ayati da na guda tara wala taniya kada ku yanke fi zikiri cikin zikiri na da zikiri da tasbihi to kada ku yanke kaji wanda za su tafi gun yaki amma kada su yanke wajen zikiri babban abu bidda ya yi rubiyarki shi kada ku yanke isa ba ku tafi ku biyun nan ku tafi wajen fir'auna innahu shi fir'auna dage ya yi girman kai bidda ya yi rubuta don ya ci faɗa ma kansa shi Allah ne to ku je ku sa shi ku ce ya koma ya bar wannan magana faƙula lahu amma ku gaya masa ƙaunar layinan faɗi mai laushi cikin komawansa an zare su haka ba kamar masu azin da zai sai kai wani kafiri ne kai mai ne ba haka ake yi ba a hankali za a tunar da mutum ni'imomin Allah ko dai gane to shi ne ƙaunar malayina la'allahu kila shi ya ta zakaru ko zai wa zantu abu an yi ko kuma ya ji tsoron Allah yi fayar ji al'umma wata rajibin da zubati ila ilmihi ta'ala Allah ya san cewa ko da zai koma kun tsoron Allah ya Allah ya san fir'auna ba zai koma ya ji tsoron Allah ba to ƙala sai suka ce rabbana ubangijinmu inda na muna haɓu muna tsoro an yi fulani na kada ya gaggawa tun ba mu isar da aikan bai kasu muna tsoron haka awa an ko kuma kawai girman kai a kanmu ya zama mu ya ƙi ma mu gana da mu kamar yadda muka faɗa ne suratul kasasi wanda aka ce ga wasu yara guda biyu sun suna ce masa mutane biyu sun zo suna cewa su manzannin Allah ne har shekara sai bayan shekara ya cika sai ya ce ku gawo su ko za mu yi dariya kaga ba ba ba niyan wani ku kawo su ko za mu yi dariya to mene kala Allah ya ce لا تهافا كركم تروكي موسى دهرونا إنني نيما كما أنا تردكو دتيمكونا أسمعوا إنا جم أبن دا كيفدي وأرى إنا قلي أبن دا ذاي نمسيكنا فأتياه بقولا إلا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى
فأتياه sai suka je gare shi faƙula sai suka ce su biyu inna mu dinnan rasula rabbika manzanni ne biyu daga ubangijinka suka ga masa ka amurhuma amarahum Allah Allah ne ya umarne su su zo su gaya masa su faɗi jumla guda shida na su gaya masa su ce mu manzanni ne na ubangijinka na biyu kuma sai ka saki bani isra'ila na uku ce musu kada ka musu azaba na hudu mun zama maka da aya daga ubangijinka na biyar assalamu alaikum aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya na shida mu an yi wahayi gare mu cewa azaba yana kan wanda ya karyata ya juya bai imani ba suka faɗi haka ka gane ko to shi ke nan suka ce mun wanzari na ubangijinka suka faɗi wayannan jimloli guda shida wanda za mu karanta farisun ma na bani ka aika bani isra'ila tare da mu mu tafi sham za mu kawar daga misra mu tafi sham kuma wala ta zai mu karka musu azaba halli anu ka basu minista malika daga aikata wanka ya mu gare su wajibi halka shakace da ayyukan kuma masu wuya kamar tonon rijiya kaman gini kaman daukan kaya mai nauyi to kaji na ka mun kama ku ayatin da aya min rabbika daga ubangijinka akan muna da gaskiya cikin manzanci to amma wasalamu aminci alaman da yana kan wanda ya bi shirya yawa shi ne yake da aminci yake da zaman lafiya yake da ya rabu da azaban Allah inna mu إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى suka gaya masa yin namu kalwuya ile na an mana azab- a- a- wahayi gare mu an da azaba azaban Allah alaman ka zama kun wanda ya kare ka abin da muka zo da shi wata walla ya jura to shi ke nan fata ya lahu suka je gare shi wa kala lahu suka gaya masa jami'a masu da duk abin da aka ambatan nan to farkon amsan da zai ba su shine mai قال فما ربكما يا موسى
kala ya ce ya musa kama rabu kuwa su waye ubangijinku ba musa ya- ba musa da haruna musa ya keɓance ya ce to waye ubangijinku bai san su ba duk nasara sai ya takaita a kan annabi musa don shi ne asalin aikan wala ni da haka alaihi to saboda haka ne ya- ya- ya tambaya wa ma rabu kuma ma kuma abu ne tambayan kana tambayan mutum mara hankali ne za ka sama in mai hankali sai ka ce wa man rabu kuma to to ya fa ma rabu kuma faɗa waye ubangijinku bai ce wa ma rabu kuma ba ya faɗa kalma ne na mai hankali wato wanda ake tambayan mai hankali ne waye ubangijinku ya taƙaita kan annabi musa Mm.
كان ربنا الذي أعطي كل شيء خلقه ثم هدي kala sai annabi musa ya ce ubangiji mu kake tambaya shine allazi wanda da ya bai mu kullu sai kowane abu na halitta halkahu halittarsa ko kuma ba shi abincinsa allazi huwa alai abin da yake kai ya rabu da waninsa kaga ba mutum ba ko tsuntsaye ko kwari Allah ya halitta shi ya kuma keɓance shi da abin da zai ci to to shi ne ubangijinmu su mata da sannan shi ne shirya da dabba zuwa kowace dabba ta san abincinta wata nama za ta ci wani ciyawa zai ci wani ƙa- haka dai kowa sani ba mai gaya masa wa mashrabi da abin shansa kowane dabba ya san abin shansa wa man kai da auren abin da zai aura ya san matansa ya kuma san yadda zai sadu da matansa wa ya koya masa wannan Allah ne Mhm. to ubangijinmu ne mai wannan aiki kowane dabba ta san abincinta da abin shanta da matanta da kuma ma- abin da za ta yi da matan nata kowace dabba Mhm.
قال ربنا قال فما بال القرون الأولي fir'auna ɗan siyasa ƙala sai ya ce yana so ya kaɗa muka hankalin mutanensa sun kai su gane ya ce to da ka faɗi haka ba ba ba kuruni wula menene halin al'umman da suka mutu kuma su kamar mutanen annabi nuhu mutanen annabi hudu mutanen annabi lutu salihu ai sun yi bautan gunki to su kuma menene za a musu ga shi sun riga sun mutu in ji fir'auna kaga ya juyar da maganar da ake so a gane to kuma annabi musa ya fi faifin fahimta hun
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ƙala sai annabi musa ya ce masa ya ce masa ilmu ha saninsu sanin halin mutanen annabi nuhu da hudu da lulu da salihu wanda suka zo tun duniya sun wuce kuma saninsu da mutanensu inda rabina wajen ubangiji na ni ba tambayannan aka tambayi ba ni dai kai ne in gaya maka ubangiji na ga aikinsa amma mu- wannan tambayar da ka mini ba na nufinsa fi kitabin yana rubuce inda rabbi a wajen ubangiji na abinda Allah zai musu zai musu a cikin jumlan halitta saboda haka yana layarin rabbi aikinsu ba zai bata ma ubangiji ba da kuma sakamakonsu walayansa Allah kuma ba zai manta abinda suka yi ba wannan ba shi ne maganin da muke dai mu yi kawai
الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى
annabi musa ya sake ko gaya masa aikin allah ubangiji na shine allazi wanda ja'ala lakum ya sanya muku al'alla kasa ga ta nan madan shimfile ai shi ma fi wani bai san bai san yayi kasa ba ko to allah ne yayi kasa ga shi ya fi sun ta wasa laka ya shigar da ku subulan hanya lakum fiha lakum gare ku fiha cikin hanyoyin da aka yi a cikin ƙasar nan duk Allah ne ya yi muku ku je garurukan da kuke bukata wa zala ya saukar da ma'an ruwa mana sama daga sama saboda fir'auna ya san bayin wani to wayannan su ne ayyukan Allah Allah ta'ala ya faɗa tanmiman saboda suka bima sahu bi musa da abinda Allah ya sifanta su da shi yace to dace mun Allah ke saukar daga ruwa daga sama to sai Allah kuma ya ce fa'aranna muka fitar biyi da shi ruwan azwajin iri-iri min nabatin na shuka shatta daban-daban wannan magana Allah azwajin muktalifatan iri masu sabanin launi da sabanin abinci da wani to Allah ba ku sani ba to Allah ne mai yin wani kulu ci daga abin da Allah ya tsirar war'auku kiwon al'amakon dabbobinku jam'u na amin kamar raguma da tuma da shanu da tumaki da waki da kowanne ma ku kiwonsa to Allah ne ya yi wannan ya yi wannan muku ku abinda za ku ci da abinda za ku ciyar da dabbobi ku da kiwonsu inda fi zalika Allah ce ka san haka wato mun halatta muku cin dabbobi da namansu nononsu da kuma ku yi kiwonsu to cikin wani abu da haka akwai ayoyi abin lura amma li'ulin nuha ga masu hankali masu hankali su ne suke lura da irin wannan jam'un huyata amma wanda bai da hankali sai ga kawai dabba wai ya ci ciyawa kawai To, kuma abun akwai abun tunani da yawa
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
min gane da ita kasar halar ku muka halittu da ƙasa aka halittu da ita ka halittu ubanmu adamu wabiya cikinta ne nu'idu kun za mu mai da ku yanzu duk da muke nan kafin wani shekaru duk mun kwanta a ƙasa ai da yawa wanda muke tare da su a nan babu su sun kwanta a ƙasa to da ita ka yi su da ita kuma za a mai da su cikinta wato a musu kabari lokacin tashi kyama wamin ha daga cikin ƙasar ne kuma lukurikun za mu fidda ku mu tambaye ku daga cikin ƙasar ne ta rasa ƙura wani yayi kama a rinakun kamar yadda aka halicce ku da halittar ubanku ba annabi adamu a nan cikin ita ƙasar ne kuma za a mai da ku kuma daga cikin ƙasar za a fice ku ta harsa ƙura wani yayi kama a harinaku kama yadda muka fidda ku yayin fara halittar ku to haka kuma za a mai da ku cikin ƙasa kuma a taso daga cikin daga cikin ƙasar
ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبين
mediliya na ce marmar ilamin sura wadda wulta da faukar sama'i bisun lamin lamin hajji shi mutum ba kowa wani sai dan kasa ne da kasa aka yi ko da ya hau saman sama da tsari to sai ya komo ya shiga kasan saboda haka mutum ya bar girman kai yana taka kasa yana cewa yana ga mai girman kai yana ce yana ce ka taka kasa a hankali da yawa mutanen da sun fi ka ɗaukaka yanzu suna kwanci a ƙasar da kowaye to saboda haka shaksun ta kannaba wasu ya wasa faljirmu kuma yana min hasisi hibudi jiki ne wannan abin da ya kewaye shi shine surayya taurawa mai yaya wasara da ko ƙasa a tsakiya mutum yake shi yake fadil makumina shi jikin mutum an yi shi ne daga kaskancin ƙasa kaskancin ƙasa saboda haka mutum in yana da hankali ba zai takama ba wa ruhu kanin ruhu manzuhu min zalika mala'ika alal al'amjadi kuma ruhi mun jima muna magana ruhi shi ne numfashi ko kuma shi ne kurwa kaga shi kuma ya zama farkonsa shi ne da nesantarsa daga wancan samaniya ne idan an dama shi rai tana ciki da wata hudu aka so aka sa ta madiga a nan idan ka mutu kuma shi yin kurwan shi za a mai da shi ne cikin sama in mutumin kirki ne idan ba mutumin kirki ba ne in an karbe ran sai a mai da shi cikin ƙasa ƙasa ta ƙasa ta bakwai don can ne zai zai gamu da alama gangan jikin ko ya rube shi wannan kurwan ana masa azaba mutum ba zai gane hikima Allah don shi ya sa kafirai ba su gane zaben Allah ya ce mutum suna ganin wai in mutum ya mutu ya ruba ke da to ko kai ka duba da wannan fahimta a sai in ya ruba ya ba ko ba ke da ko ya lalace to shi kuma Allah ba haka bane akwai kurwa wanda za ka yi bacci ka yi mafarki ba ko ana yin mafarki ba ai za ka ga kana nan kana bacci a nan kaga ka je gari kaza ka je gari kaza shi wannan shine kurwa shine kuma ran ran mutum to shi to shi wannan da hankalinsa da komai nasa in an cire in na kirki ne a kai shi karkashin aljanna idan ba na kirki ba ne kuma a kai shi karsa ta can ya sha wuta gangan jikin ya lalace za su hadu amma za su hadu ranar tashi kiyama amma gangan jikin ya lalace amma ruhi shi bai lalace ba yana nan shi ruhi ba wanda to shi ya ce fahimu za kal'arzihi bita safudin wahimu za lisa ma'ihi bita sa'udin shi wannan kurwan yanzu kana nan da ranka to kurwan yana yana nan yana begin ya koma ƙasa saboda haka in ko kan ka kwanta ma nema shi bai babu kashin ka tashi gangan jiki babu kashin kashi don dama da kasa ka yi shi amma shi kuma wannan shi kurwan nan yana niyya shi ma a ɗaga shi a raba su kamar mutum biyu ne suke haɗe da gangan jiki da kurwan jiki to shi wannan kurban jikin yana son shi kuma ko yaushe shi ma a raba su ya tashi ya koma saman san na kirki ne to shi ne ya ce wani maro bayan da ma mahafata furkatin wani wanka zo su birnin nu'idi shi mutum tsakanin su tsakanin kurwa da rayi shi ne ake ce masa mutum ko to shi kuma yana nan na zuwa tsoron wai kada su rabu kuma dole za su rabu dole wannan ya hau sama dole wannan ya yi kasa wannan da nesanta ka zo mai nisa bai son wasu nesanta to kuma za su nesanta wannan ya je kasansa dama da shi aka yi shi wannan ya koma sama dama da shi aka yi shi Allah ka taimake mu Mhm.
ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبين wala kada aina mun hakika mun nuna masa fir'auna mun nuna masa ayatin ayoyin mu guda ta tara kulla dukkan su haka zama amma ya kareta wazawa ma ya riya an nasirin wai sihiri aka masa wa ba ya ki imani da su duk ayar da ta zo sai sai sai shine kaman halin annabi Musa da sandansa da kuma abubuwa da muka karanta su a wani sura ne a can sura su ne to wanda dai Allah ya faɗa da jini da mai da guda bakwai kuma a can ga tara ga biyu kai ba tara kenan ba to dukkan ayoyin a nuna masa amma to mu je قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى
ƙara ya ce ajita na wato ka zo mana ne liturije na don ka fitar da mu bisirika minar da daga ƙasanmu ƙasan misira ya zamo ka ka fitar da mu ka yi mulkin misa bisirika da sirinka ya muka kai musa Ya- yake nan kuma suna sake muhawara ne da shi wato kai musa ka zo ne ka da mu a ƙasanmu da sihiri to bari mu gaya maka Mm.
فلنأتينك بسحر مثله واجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا صليا kowane lokaci yana kaɗe hankalin mutanensa wai su gane annabi musa to in sihiri ne bari mu gaya maka falanatiyar naka za mu zo maka bisirin da sirri misli irinsa irinsa za mu- za mu zo mu gogaya da kai ka san sirrin waye fi iya sirri to wajfal amma ka sanya bayyana tsakaninmu wa bainaka da kai mawidan alkawari wanda la nuni ba za mu manta ba- ba- ba za mu saba ba na hannu mu ba za mu saba ba wala an ta kai ma ba ka- za ka saba ba makanan wani gu suwa madaidaici Mhm. to za ka zaɓi rana wanda za mu zo mu gwada sirri da kai musa in ji fir'auna yana so ya juyar da abin nasa kan ba manzanci bane wai sirri ne كان موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس إليه
kala annabi musa ya ce to mawidukun alkawarin mu da ku ya mu zinata shi ne ranar ado shi ne ranar idi suna da idi nasu wanda suka yin ado su taru to a wannan ranar za mu zo mu gwada da mu da ku ji musa kuma waya su wannan mutane su taru eh ya ji ma'alu mutanen misar duk su taru duha da hanzi in ji annabi musa a sun da hanzi don a duba abin da zai haku to shi kenan an yi alkawari za a kawo masu sirri su kure musa Mhm.
فتولي فرعون فدعا كيدهم ثم أتي
to fata wallafi an sai fir'auna ya juya zai je ya taro masu siri fa jama'a kai da wai taro dabararsa shine masu sirinsa sun mata sannan ya zo da su wannan alkawari da aka yi ya ka- ya kawo su a wannan alkawari shine ranar sallah mutane su taru da hanzu duk sai suka sai suka zo
قال له موسى ويلكم لا تقدموا على
Allah Musa sai annabi Musa ya gaya mu masu yin su saba'in da biyu kowanne ya zo da sanda da rigiya sai ya musu wa'azi ya ce bai lakon kaitonku kaitonku la tautaru kada ku kaga kada ku kada kada kada ku kaga kaziban gari halin lafi Allah nawa ba ba su yi bane saboda haka bin shi zaki adama kada ku tarayya wani tare da Allah to shi kenan ya musu wazi kaga ban su ta kun sai azaba ya halakar da ku Allah ya halakar da ku ka bi azabin da azaba min indi da gunsa yawa to saboda wakar haba manita kuma wanda ya kaga karya ma Allah ya tabi saboda ku kiyaye kanku ka zama alallahi wanda ya yi ma Allah karya ya tabi
فتنازعوا وأمرهم بينهم وأسروا النجوى
to shi kenan masu sirri a lokacin ba su ji ba wata na zaune sai suka yi jayayya amurahun al'amarinsu bainahun tsakaninsu da tsakanin annabi musu da haruna wasannu sai ka suka asirce annabawa ganawa su koma je ɗaya suka yi magana tsakaninsu hima cikinsu ƙalu قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلمة halin sai suka ce makansu ina hazani wayannan mutane biyu wayannan mutum biyu da sairani masu sihiri- masu ma- wallahi masu sihiri ne yuridani suna nufi an yi rijakun su fitar da kumin alikun daga ƙasar nuku na misa bi sihiri ma da sihirinsu maganan fir'auna wancan gashi su- suna faɗi-faɗi wayasa ba suna son ne su tafiyar bi dariƙatin ku da addinin ku al musulama daidai shi da suna so su raba ku da ƙasansu ku su kuma tafiyar da addinin ku to shi kenan bi a shafikun bi malikin ilaima wato suna so su ɗauka gare ku da karkatansu da karkatan ku mutane ku gare su bagalabtun kuma to ku rinjaye su
فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلي masu ne suke magana a tsakanin su ba a jima ku kai da kun ku hada da bayan na sihiri kuma sun matu sannan ku zo saffan ku yi sahu eh, mustafin fina ku yi sahu abokan hakikan abla yamma manista ala duk wanda ya ɗaukaka ko ku ko shi musa to abdullahi ya yi rabu a yau yau saboda haka ma'ana dai su su su haɗu sau su rinjaye shi saboda su ɗaukaka Mhm.
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ƙalu suka ce ya musa kai annabi musa to ka zaɓa in ma tuke ko ka jefa sandanka wayan ma ko kuma na kula mu zamo na hannu ne an na ko mu zamo awwala farkon malar rawan jinjifa ko ka soma ko mu soma kaga ba su ba su shakka kenan ko suka faɗi haka
قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم وأنها تسحر
Kala sai annabi Musa ya ce, Bal algu- bal bari ku- algu ku jefa naku, ku jefa sai suka jefa sai za a yi balum sai ga igiyoyinsu wai siyum da sandunansu yuwayenun na zatarwa ilaihi gare shi min siyum daga siyunsu kamar allah ita tana tafiya sai ga shi da sandunan da igiyar kamar suna tafiya suka zatar masa shi annabi musa kansa allah ya ce hau jisa hau jisa sai ya ji shi fatan tsoro musa ne musa hau jisa sai ji shi fatan tsoro su bi nasu a ransa sai ya tsorata da hafa min jihati wato tsoron nasa shi ne kada sinirinsu ya yi kama da abin mujizar sandansa yawa ba wai ya ji tsoronsu ne ba amma kuma ya ji tsoro kada mutane su zo ba su gane ba in ya jefa sandansa ita ma za su zama miciji ne to kuma ga wayannan su ma sun yi kama miciji to ya kaga zai rikitar kenan ko to shine tsoron da ya ji an yadda bisa amrahu al'amur nasi kada sha'aninsa ya cuɗanya ga mutane kaga ba za su imani ba to Allah sai Allah ya ce muka gaya masa la ta hafkarka da hurra innaka kai an talala kai ne mai ɗaukaka kansu kai ne mai rinjaye shi kenan sai annabi musa ya amince ya samu aminci daga wajen ubangijinsa to wa alki ka jefa ma ni muka ce masa muka ce masa ka jefa abin da yake hannunka na sandanka za ka gani talkaf za ta haɗe masu duk abin da suka yi za ta haɗe su kaga an gaba an ta haɗe su za ga bambanci ko inda masu lahun sun aikata kai da sayirin kai di na mutum mai sirri wala biyu sayirin mai sirri ko ba zai rabo ba haisu a takabun da duk ya zo to sai annabi musa ya jefa sandansa wata lakafat ta haɗe kulla masu hudu abin da su aikata sai ta tana bi tana ajiye cok cok cok cok ta haɗe duka amma kuma sandan ta haɗe sanduna saba'in da biyu da igiyoyi saba'in da biyu amma cikin ta bai girma ba don ka ba su yi zuba ke da Allah ya ce inna ma sana'u sun sun aikata kai du sayirin kai ne na mai sirri a sahirin mai sirri kuwa wala yabdu ba zai rabo ba hai su a tattabun da duk yazo ba zai sirri ba falga Musa fata falu na koma bai ko فألقي السهرة فألقي السهرة سجدا قالوا وآمنا برب هارون وموسى السهرة مع سسير لهم فألقي suka fadi sujjada suka yi sujjada harusa dinin rai suka fada sun yi sujjada ma Allah sun yi imani kalu suka ce amanna bi rabbi haruna musu mun yi imani da ubangijin annabi haruna da ubangijin da annabi musa imanin billahi sun kuma kafin cewa fir'auna wannan dama da al'amarin kuduran allah ne lokacin da suka jefa sandunansu da giyawunsu suna kafirai suna masu musu sannan suka farar da kansu wani suna sujjada ma Allah suna godiya ma Allah kan cewa sun imani ta ga wani sujjada ya zama akwai bambanci ko da fari sun yi kafircin Allah ne yanzu kuma sun yi imani da Allah ne shi kenan aka ce suka yi sujjada da suka yi sujjada ba su daga kansu daga sujjadan ba kowa sai da Allah ya nuna masa gidansu na aljanna da ransu a duniya suka gidansu na aljanna to a lokacin kaga ai da wuya wani abu kuma ya cuce su to mu je قالوا آمنا برب هارون وموسى mun bala قال أنا آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبين
kala sai fir'auna da ya gani sun yi imani sun yi sujjada ya ce a mantu lahu wato yanzu kun gaskata shi ne don dama shi fir'auna mai siyasa ne yanzu kun gaskata shi ne kawai an azar da kutum ba ku jira ni na muku zini ba innahu shi Musa da kabirukum shine babban akwasi allazi wanda allama ku musira ya koya muku shi ashe dama shine ya koya muku ya koya muku wani ya kuma rike wani abunsa to yanzu kun je kun da shi ya shine ya sanya da alhali kuma shine fa ya debo su amma kajin ya juya magana shi musan ne wai shugabansu Allah zai halama kusa wanda ya koya muku siri falau kadiya da zan yanyanke yanzu zan muku azaba zan yanke aidiya kun hannayenku na dama wa rulakun da kafafunku na hagu min hilafin a saɓani ku zama ba ku da amfani an yanke hannun dama ayyukan kafan hagu ya za a yi da hannun daman da ma kafan daman da da sauki to an yanke sama an yanke kafa to saboda haka zan yanke hannunku na dama zan yanke kafofinku na hagu al'adiyun mai hannun dama wal arzikin zuwa da kafanku na hannun hagu zan yanke yanzu wala usalliba na ku yanzu zan tsire ku fi zuzuwin hali a cikin kututtuwan dabiyo yanzu zan zan tsire ku ya abu biyu uku ke da zai ya yanke hannun dama ya yanke kafan hagu ya kuma tsire su a kututtuwan dabiyo wata da ta'alamun za ku san da ni da musa ayyuna wane da mu wato da ni da ubangijin musa za ku san waye a shadda ya fi tsananin azaba azaba wa abga wanda ya fi dawomar da azaba yanzu za ku sani mugu shi ke nan قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاض قال إنما تقضي هذه الحياة الدنيا
ƙalu suka ce hailallu shirka ba za mu zaɓe ka ba ba za mu zaɓe ka ba alama ja na kan abin da ya zo mana mil bayan na na hujja a kan hujjoji na ba za mu ba zaɓe ka ba abin da muka sani adilatin dalilai kan gaskiya ne musa wallazi wallazi faɗa na muranzai da wanda ya halicci mu ba za mu zaɓe ka ba a kan annabi musa fasiri ka aikata kawai ma an ta kayi duk abin da za ka yi abin da duk kake ji za ka yi ka yi a yi magunta abin da ka faɗa ka yi inna ma ka san hazi hayatar duniya wannan rayukan duniya ta gali za ta kayi za ta kayi saboda haka ka kashe mun din wato ya kashe dubbe ga musu inna mu dai amanna bi rabbina mun imani da ubangijinmu liyakura na don ya gafarta mana zunubana ya gafarta mana hadaya na laifinmu na shirka da da muka yi da waninsa wa ma akrata da abin da ka tilasta mu alaihi ta sami da sirri na kan sirri mu zo mu yi jayayya da annabi Musa ka yi abin da za ka yi shi kenan lana fir'aun fir'aun ya kana rubun kana dama bokaye suna ba shi labari da bayyanan ɗa na bane isra'ila wanda zai zama shi ne sanadin kaucewar mulkinsa gare shi to fala'allahu ko su sun zama ya sifu na hu biyatai ne ko suna sifanta shi da wayannan sifofi fa ba so an yi ta hanyar a yi shirya yi mu'ararci don ya bijira ma'anar musa biyu zurahin nasi da tilasta mutane ala ala talimi siri a kan koyi siri wato shuri masu da shi ne ya musu sanadin koyon siri to saboda haka mun yi imani don ka gafarta mana don Allah ya gafarta mana abinda kurakuranmu da irin abinda ka tilasta mu da shi na siri wallahu Allah khairu shi ya fi wanzuwa minka da kai ladan Allah ya fi ladanka iza wuri a ambishi wa afka kuma ya fi wanzuwa minka azaban iza usiya in an sabi Allah to in zai azaba azaba ya fi ya ya ya ya fi ya ya ya ya ya ya fi ya fi ya innahu abin da ke akwai sanda zuwa sanda zuwa sanda zuwa sanda zuwa sanda zuwa sanda zuwa
منه إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا
inna huwa abin da yake akwai man ya rabba wanda ya je ga ubangijinsa mujrimin mai laifi mai kafirci kamar fir'auna to fanna lahu jahannama yana da wutan jahannama la mutu ba zai mutu fiya cikin ta ba balle ya huta wala haya ba zai rayu ba balle ya ji dadi ya hayata mutambahu rayuwar da za ta amfane su
ومن يهدي مؤمنا فلا من الصالحات فاولئك لهم الدرجات العليا ومن يهدي wanda ya je ga Allah mu'minan yana mai imani kada mila salihata aikata aikin kirki yana aikata farilla yana aikata sunna da mustahabbi to fa ulaika irin wa'annan lahum darajatul ula suna da daraja madaukakiya jam'u aliya'a ka gane ko menene daraja madaukakin جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المتزكي to shine Allah ce jannatu annin aljannan zama ya bi bayani lahu to suna da aljannan zama tajirimin dajal hannu wanda korama guda hudu suke gudu a karkashinsu khalidin za su zama fiya cikinta wa zalika wancananka jaza'u sakamakon wancan zakka wanda bismillahir rahmanir rahim Allah mu bayinka ne ‘ya'yan bayinka ‘ya'yan kuyanginka ƙarfin mutum yana gare ka hukuncinka a gare mu mai zarcewa ne abinda ka hukunta mana kuma adalci ne muna roƙonka da kowane suna naka wanda ka ambaci kanka da shi Allah ko ka sauka a ƙur'aninka ko ka sanar da wani daga cikin bayinka ko ka zaɓi wani da shi a cikin sanin gaibi Allah ka sanya alkur'ani mai girma ya zamo shi ne mai nan zuciyarmu ya zamo shi ne mai yaya bakin cikinmu ya zama shi ne mai tafiyar da damuwanmu mai tafiyar da bashiranmu Allah ka sa ƙul'ani yana ya zamo shi ne mai janmu zuwa ga alheri da zuwa tsira shi ne zai zama mai shayar da mu ranar matsatsarar tashi kiyama Allah ka gafar mata mana ka gafarta ma iyayenmu maza ka gafarta ma iyayen mata ka gafarta ma malamanmu ka gafarta ma malamansu da 'ya'yanmu da matayenmu da sunkunayenmu da dukkan wanda ya aikata alheri ga mu da dukkan wanda ya so mu akan akan tafarkin Allah da dukkan wanda yake da haƙi a kanmu na musulmai maza da mata da muminai maza da mata masu rai da wanda suka mutu ya arhamar rahimi ne ya rabar alamina Allah annabinka mai gaskiya abin gaskatawa amincece shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane ba saba haɗuwa a wani gu wani ɗaki daga ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah suna maimaita shi a tsakaninsu ba Allah sai ka saukar da nito a kansu sai ka rufe su da rahamanka sai mala'ikunka sun kewaye su sai ka ambace su a cikin bayinka maɗaukaka na mala'iku albalar kirami Allah muna roƙonka ya rabbi ya hannanu ya mannanu ya ra'ufu ya rahimu ya arhama rahimina to ga mun haɗu a ɗakinka a ɗaki daga ɗakunanka don karatun littafinka mun zo maka da zunubanmu masu yawa amma da zukata masu kankan da kai da kuma tsoronka Allah ka saukar mana da lizonka ka rufe mu da rahamanka ka ambace mu cikin bayanka na kirki ka rubuta mu ka rubuta iyayenmu maza ka rubuta iyayen mata ka rubuta malamanmu ka rubuta yayayenmu ka rubuta matayenmu ka rubuta sukunayenmu ka rubuta mataimakanmu da kuma masowanmu da dukkan wanda ya kyautata gare mu na musulmai maza ko mata da muminai maza ko mata masu rai da matattu ka rubuta mu a cikin diwanin masu arzikin lahira ka rubuta mu a cikin diwanin masu tsoronka masu rabo masu tsira don ta shiga mu wanda za su shiga aljannanka babu hisabi babu ƙabi kada ka kunyatar da mu bayan wannan haduwa da muka yi a kan ƙudaninka bayan wannan rana ranar da za ka tashi bayinka ya mallahul fadl ya kai Allah kai ne mai falala ga mimiya da rahama da wanda yadda ya arhamar rahimi ya rabbal alamin Allah kai ne hasken sama da ƙasa kai ka halice su Allah kai ne ubangijin al'arshi mai girma kai ka fare shi Allah kai ne ka sakar da taura da lijila da zabuwar da alkur'ani a kan manzanninka to muna roƙonka da zakinka babba mai girma da haƙƙin annabawanka da manzanninka da abin da littafinka ya taro na asiranka da mala'ikunka masu girma ma'abuta yardanka Allah kada ka bar mana a wannan matsayi namu wani laifi sai ka gafarta mana kada ka bar wani bakin ciki ko damuwa sai ka yi mana kuma kada ka bar mana wani abin da muke nema sai ka tabbatar mana kada ka bar ba su suka gare mu sai ka biya mana kada ka bar wanda yake tsirara na sai ka tufatar da shi kada ka bar wani mai rashin lafiya na sai ka warkar da shi kada ka bar wani matalauci na sai ka audar da shi kada ka bar wani musulmi mai wadata sai ka ƙara masa wadatarsa ka kiyaye shi ko kuma kada ka bar wani mai bata sai ka shirya da shi kada ka ma shugaba ko wani sarki sai ka kiyara shi sai ka taimake shi ya arhamar rahimina ya rabbal alamina Allah ka girmama musulunci ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka walakanta kafirci da kafirai ka walakanta su ka daidaita su ka daidaita taron su ka daidaita makircin su dubbun da suke ya hayyu ya qayyum ya qawiyu ya azizu ya kabiru allahumma allah ya hayyu ya qayyum azza jalal ikrami muna roƙonka Allah ka umfanar da mu ka malakatari da abin da muka karantar da shi da abin da muka shirya da shi da ka shirya da muka da abin da ka bayyana mana na alkur'aninka ka tausaya mana ka kiyaye mu ka raba ka kiyaye mu ranar firgita babba ranar asara babba da albarkan mun halarci jin karatun alƙul'aninka mai gaskiya mai bayyanarwa ya ladifu ya ragugu ya rahman ya rahimu ya rabbal alamin Allah kai ne Allah kai ne farko kai ne ƙarshe kai ne zahiri kai ne baɗi Allah muna roƙonka kamala cikakken budi a duniya da lahira kamala kyakkyawan cikawa yayin mutuwa muna roƙonka Allah alherin duniya da lahira na gaggawansa da na jikirinsa ka ba mu ka sanar da mu abinda ba mu sani ba ka tsare mu daga dukkan sharori na duniya da lahira wanda muka sani da wanda ba mu san shi ba Allah muna roƙonka Allah ka ba mu aljanna da abin da zai kusatar da mu ga shiga aljanna na fadi ko aiki kamar yadda muke neman tsarin ka Allah ka kiyaye mu shiga wuta da ayyukan da zai kusatar da mu ga wuta na fadi ko aiki muna roƙonka Allah ka ba mu yafiya da lafiya da zaman lafiya masu dawwama a duniya da lahira kamar yadda muke roƙonka a salamar aminci a kanmu da iyalanmu da yayayenmu da masowanmu da dukkan musulmai maza da musulmai mata muna roƙonka Allah ka yalwa ta kirjinmu da ka sarwake al'amuranmu ka cika zukatanmu da ilimi mai umfani da imani cikakke Allah muna roƙonka alherin duniya da lahira abinda muka kasa tun faɗa ma Allah ka ba mu roƙonmu na alherin duniya da lahira ya arhamar rahimina ya rabbal alamin Allah ina roƙonka da sunanka babba mafi girma da sunanka makadauki mafi ɗaukaka da sunanka mai karamci mafi karamci da sunanka mai tsarkaka mafi tsarka da sunanka mai albarka wanda yake tsarkake wanda babu wanda ya sani sai kai sai annabinka muhammadu sallallahu alaihi da asirin da ya gudana tsakanin ka da annabinka a daren isra'i saboda lokacin da annabi ya zama kamar kaba kausani ko kuma allah ka kiyaye sarkin nan ka amintar da shi ka amintar da shi cikin kansa da iyalansa ka rubuta shi lafiya ka ba shi tsawon kwana ka yi masa albarka ka yi albarka ma yayansa ka yi albarka ma talakawansa ka arzuta ka ba shi wanda zai gaje shi wanda shi ma ya gaji ma'aikinsa ka dawo da mulki da ni'ima a cikin iyalansa da zuriyarsa ka sanya shi ya zama sarki a duniya da lahira ka aminta da shi ya mujiba da wata sa'ili ne kai ne mai amsa addu'an masu roƙonka Allah muna roƙonka da sunanka mai girma mai girma wanda babu wanda ya san shi kai wanda ka ɓoye shi ma dukkan bayanka sai dai waliyanka annabanka doliyanka da ke bantuntun bayanka Allah muna roƙonka ka Allah ka ji kan alhaji sa ga ji Allah ka yafe masa Allah ka sa haske a kabarinsa Allah ka gafarta masa Allah ka gafarta mayansa Allah ka ji kansa Allah muna roƙonka Allah ka san bayan tare kirki don albarka alkurani Allah kai ne maji addu'a Allah muna roƙonka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka kiyaye mu daga dukkan sharrin duniya da lahira ka hada mu da mataimaka na alheri wanda za su tattar mu aikata alheri in mun manta wanda su samu taimake mu kan aikin alheri in mutuna Allah ka so yadda alheri a zukatanmu ka zubuta mu adalci ga talakawa ya alhamar rahimi na yarbar alamin Allah ina roƙonka godiya naka ne kai ne hannanu kai ne mannanu kai ne bajiyar samatun lalli ya zai lalo na kirami Allah ina roƙonka abinda ka saukar maganar alheri muna bukata Allah ka kyautata mana kayukanmu da dukkan wanda ya halatta wannan gu da wanda yake bai halatta ba ma na musulmai maza da mata da muminai maza da mata ka kiyaye mana kayukanmu da yayayenmu da matayenmu da masoyanmu da zuriyarmu da iyalinmu da mabiyanmu wanda suke nan da wanda ba su nan ka kiyaye mu ka kiyaye su ka ingize mana shari ka ingize musu shari a duniya da lahira aljami wal baliyati walu Allah ka azuta mu da su sanyin samun yardanka da daddalan imani ka ɗauka darajarmu a cikin aljannan illina tare da mala'ikunka albalar kirami da falalanka da baiwanka da alherinka kai ne mai amsa addu'an wanda suka mazu muna roƙonka Allah ka yaye dukkan bala'i mun daga hannu mun daga hannunmu na matsatsa gare ka ka gaggauta mana nufin biyan bukata cikin dukkan abin da muka roƙe a asiri ko a ɓoye ka biya mana bukatun duniya da layya ya man wanda bayi tabar da wanda suka roƙe shi wanda bayi mai da hannu wanda hannun da aka ɗaka gare shi a taɓe mai daga hannu a taɓe ya rahama rahimina ya bi alamina allahumma salli allah ka yi salati na annabin aminci kamin salatan salatin da za ka amintar da mu daga afa laifukan duniya da gurbatan duniya ka sadar da mu ka zaunar da mu a cikin gidan aminci kayaman hoton kai ne mai aminci kuma aminci a gunga yake kuma aminci gunka zai koma ka ɗaukaka Allah ka fifita ya zai jiralin kirami Allahumma arham Allah ka jikan dukkan ibadar bayinka wanda suka halarta da wanda ba su nan ka zubo mana ka zubo a kan su rahamanka ka kiyaye muka kiyaye su daga dukkan sharori a duniya da lahira ya bal alamina ya arhamar rahimina rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا آتنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من لدن- واجعلنا من لدنك واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ- تؤخذنا إن نسينا وخدعنا ربنا لا تعمل علينا إسرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تهمنا ما لا لاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون اللهم أنت فاستغفر لكم تقدم لكم يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تظلم